ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatunmu a littafin nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne a fatahu makka ko zuwan manzon Allah fatahu makka zamu tashi a cewa fi masir rasulullahi sallama wal muslimina ila makka mun karanto tun farko cewa ga yadda abin da yasa aka yi fatahu makka gashi manzon Allah ya shelanta a fita dan ayaki Qurayshawa kai musu hari har garin Makka saboda sun ci amana sun kuma warware alƙawari yanzu manzon Allah ya gama shiri ya kamo hanya zuwa Makka malaki cewa tawajjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ila Makka musulmai tare da manzon Allah sun kamo hanya zuwa garin Makka wa hum qirabatu 10000 sun kai kusan mutum dubu goma rindinar manzan Allah da karu sojoji zarata wajen mutum dubu goma wa humsa imuna sun kuma fito ne suna ɗauke da azumi saboda fatahun makka an yi shi ne a cikin watan ramadan na fata an gane ya ce idkana kurujahun fil ashir al'awwal min shahar ramadan mubarak ya ce domin an fita daga garin madina a goma farko na watan azumi na ramadan hatta idza kanu aka ne ko bilkadi wa hiya ma'rufa al-yawm bismil himsi haka al-him yace saka kamo hanya daga madina zuwa makka a cikin goma farko na azumin ramadan ma'ana da ramadan aka kamo hanya sun taho da azumin manzala bai soji azumi ba a farkon tafiya sai bayan da aka yi kwanaki ana tafiya ko kuma an yi ne ana tafiya ina fata an gane aka zo rugu mai suna khadid sunan guri ne wani kwari ne a yanzu ana kira sunan da guri himdin ya ce bai na hau bai na makka tisina kilan tsakanin garin ko gurin da garin makka kilo 90 ne kawai kaga an taho sosai kenan saboda tsakanin madina zuwa makka a yanzu a hanyar mota kilo 420 ne to haka yanzu an yi tafiya kusan saura kilomita 90 a shiga makka ya ce an zo daidai wannan guri af ɗan rasu salama wa fi ɗaran nasu ma'ahu sai manzan allah ya sauke azumi da farkon tafiya yana azuminsa ganin cewa sabisa tare da shi shi zai yi azumi har kowa ma zai azumi kenan to kuma gashi asalin shari'a musulunci ta ba mutum dama in yana halin balaguro ko babu wata nau'in wahala a balaguran ya ajiye azuminsa to amma manzo Allah kaho da azumi na fata an gane kaga wannan zai sa kuma sahabbai kusan galibin su kowa ma da azuminsa saboda yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya sai aka ce masa ko kuma sai shi ya lura cewa mutane suna wahala ana galabaita da aka sai shalanta cewa a ajiye azumi wanda ba zai iya ba ya bar azumi ya ci gabar cin abincinsa a tafi a tafi in so bayan sallah sai ya rama ko kuma labari aka ba shi cewa ana ta galabaita ana wahala tafiya ce a kafa ko a kan jaki ko kan doki iyakacin abin hawan kenan kuma tafiya mai nisa kuma cikin sahara kuma ga rani ba cikin damuna ko sanyi ba ne haga akwai wahala kenan sannan kuma yaƙi za a yi aka da ya gade abin ba zai kare ba sai shi manzon Allah ya sha ruwa suka ce wasu malamai da ranar Allah manzon Allah ya sha ruwa ya dauki azumi a wannan yinin ma har an kai kusan la'asar sai ya sha ruwa da zai sha ma sai da ya bada ya ce a kawo masa abin sha an sauka gun da za a sauka na zango ya ce a kawo masa abin da zai sha aka kawo ya hau kan tudun da kowa zai iya ganin shi sai ya sha haka kenan me ya ajiye azuminsa ɗazu da safe ya ɗauko azumi na fiya ƙalau don a nuna mutane ashe ya halarta idan kana halin bulaguro ka ɗau azumi daga nan zuwa kano ko kaduna ko wani gari ka kama hanya sai ka ji cewa kawai za ka sha wahala sai ka karya sunna ce ina fata an gane an baka dama daga nan din tun farko ma za ka tafi kar ka yi azumi ka tafi babu azumi in kuma ka cewa a bare ni ɗauki azumi na in tafi sai ka ɗauka to kana cikin tafiya ga cewa kai akwai wahala ga rana wata ku ta ɓaci a wani ƙauye ga ka hango tafiyar ba ta daɗi ba ce za ku shiga cikin tsakar rana ne yanzu ma gaba ɗaya ba ta rinka ya fara yin lo to musulunci bai ce kuma ka bari ka mutu ba sai ka ta abinci shikenan kuma duk wanda ya ma inkari to bai san wannan sunnar bane kawai amma kana kan daidai dan manzala da rana tsaka ko da garjin mala asar aga an kusa ma a sharuwa sai ce a kawo abin sha kowa yana ganin sa domin da ya ce ko ruwan da ba zai iya ba ya aje azumi to sai wasu ga ah to ai shi bai aje azumi ba da haka ni ma ba zan yi ragwanta ba zan daure in kai na azumi to kuma tunda haga annabin rahama ne baya so a wahala Allah ta fita ya cewa shi manzon Allah ilmuminina raufur rahim yana tausayin mu'minai yana tausaya musu kar a shiga wahala sai ta to shikenan a kawo abin sha kowa in kana koyi da shi to shi ma ya daina shi har kowa sai aje ki ita daga nan kuma sai mutane suka aje to an ce bayan manzon Allah ya ci abu ya nuna ya kare azumin nashi da wasu daga mutane ba su aje ba zaka kamar labari ai akwai wanda ba su aje azumi ba to a wannan irin kuma yanayin ula'ikal usat duk wanda bai aje azumi ba alhali ni manzon Allah na aje nawa to suna kan laifi a madadin ka samu lada yanzu me zunubi tunda ba kake koyi da shi manzon Allah kuma shi ma ya aje na shi shi kuma da zai yin sati bai ci komai ba zai yi azumin sa domin shi ba irin ka bane shi na musamman na fatan gane to sai aka aje imamul bukhari ya fitar da hadisi a littafinsa a sahih عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان dan Abbas yake cewa manzon Allah ya tafi yakin fatahu Makka a watan Ramadan wa qala kuma yace sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a farkon tafiya manzon Allah bai aje azumin sa ba hatta balaga khadidin sai zaka zo gulla ka cewa khadid alma'ul ladhi baina ko kudaidin urusfan wani kwari ne wani ruwa ne wani falku ne tsakanin gurare guda biyu da ake ce musu kudaidin da kuma urusfan suna nan har yanzu akan titi masu ke za a ga signboard ɗinsu hakan ka karanta wani hadisin kana zaka ga ashe a daidai nan manzon Allah ya tsaya kaza ya kaza sallallahu alaihi wasallam da ya zo wannan gurin tsakaninsa da makka kilomita 90 ne kawai yace afdara sai manzon Allah ya aje azumin sa ya karya azumin sa falam yazal muftiran hatta talaka shahr to tun daga lokacin bai ƙara daukan azumi ba har watan ya kare kuna ganewa eh baka buɗe naka ba eh ai ba da dai kake mutu a to amma iri ɗaya ne kuma ai nan ne fa gashi nan a nan za mu ka inda muke karatun a nan ba bambanci a to yana yake yana ne sama-sama sunan gari ne ko shi ne sunan shi ne sauran ruwan eh eh sunan abu na ɗin ne mai sunan shi sunan wani falku ne eh wa osfan da osfan sunan gurare ne kamar ka ce sai da ya je tafkin ɗan madugu tsakanin gashuwa da katallari a cikin kinan ba yi kinan ba a ga ɗan gashuwa sani ai to haka ya je ruwan ɗan madugu kamata da ka ina yake ɗan madugu yake in ka bar gashuwa kan katallari shi kenan ko haka ne ko yawo to shi ne hajjar gwanon kasa ko yawo ba har yanzu tana nan gwanar masha Allah a daga sai gida ka sa fi guna da yawa ko to alhamdulillah sa albarka eh yau ina miki yace afdara sai ya aje azumin sai kare azumi kaga da farko ya dauko azumin an nuna maka halaccin kana azumi in ka ji azaba ka ji bone ka aje azumi saboda addinin musulunci ka dauki azumi lafiya kalau amma kafin a kai magariba ta zo sai wani bala'i ya zo maka wani jinya ya zo ko wani tafiya ya zo ko wani abu da ya zo da zaka galabaita ka mutu in baka sha ruwa ba sai ka sha ruwa ka ci gaba da rayuwa kamar zamanin corona ba an yi tsakiyar zafi aka azumi ba mutum karfe 11 a kasuwa kawai yanke jike faɗi aka taso kuma da gudu wai a ɗauki ruwa sha masa fuskarsa sai to kai banda kai wani irin malami ne sha ɗaya mutum ya faɗi yana azumi ko ka sha masa ruwa fuska ka samar a baki kawai ya suka yi shuru ya ce ku kawo ya saka mar a baki kawai sai ka wuta shi ke da lafiya kalau ka ga go sai gaba sai rama in aka warware saboda musulunci ai ba a so mutum ya galabai ta har ya mutu ya ce wa madarsa sallama wal muslimuna ma'ahu fi tariqi ila makka aka ci gaba da tafiya tare da manzon Allah da musulmai tare da shi zuwa makka ya ce wa qadila qiya rasul sallama fi tariqi ammahu al abbas bin abdul mutallab musliman wa ma'ahu ahlihi wa iyaluhu manzon Allah kan hanya zuwa garin makka sai ya gamu da babbansa al abbas bin abdul mutallab dama shi ai musulmi ne ya riga ya musanta ko tun da aka yakin badar aka kama shi muka mun tsallake waqadiya ayuki waqadi amallahu al-akbara an quraish haka ne falamtalan haka ne ko yace Allah ya boye wa qurayshawa labarin fituwar manzon Allah falamtalan bi masir sallama ban san cewa manzon Allah ya kamo hanya ya taho ba tun da ya fito daga Madina sai Allah bai sa sun samu labarin yanzu ya taho yana guri kaza yana duk ba samu labarin nan ba saboda hikima ta ubangiji amma sun san dai cewa zai kawo musu farmaki saboda an tura Abu Sufyan bai samu abin da yake so ba mun karanta ba sai ya dawo haka sa tsammanin cewa lalle za a kawo musu hari ko ma yaushe ne to yanzu gashi an taho ba ba su labari ba kuma babu wani da ya samu labarin cewa ga manzon Allah ya taho bare ya ga Qurayshawa da haka suka zauna a cikin rudu kullun sa cikin tsoro da fargaba yace wa ashad fi wazalin wa kawfin da haka suka ci gaba da rayuwa su ƙureshawa suka zauna tsawon wannan kwanakin a cikin tsoro da firgici sun san dai ga abu sufyan ya je madina don a tattauna da manzan allah a saka sabon sulhu tunda sun ci amana sun warware alkawari ya je da ƙyar shi ma ya fito bai samu amma kula shi ba barantana a karɓa abin da ya zo da shi ba mun karanta ba to da ya damu cewa wallahi kun shiga uku na je ni madina ba wanda ya ma kula ni barantana mai magana da shi ni ma da ƙyar na fito ka ganin ya suke sai ɗururuwa to har manzan Allah ya gama shirinsa ya kamo hanya ba wanda ya ba su labarin cewa ga can manzan Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ɓoye labarin ba samu ba ya ce ba da ma'ada abu safiyan ka'iban minal madina bayan abu safiyan ya dawo daga madina ba tare da ya cimma nasara ga abin da ya je ba walam tanja ko muhimmatuhu fi tajdid as-sulha bai cimma abin da ya je yi na cewa a sake yin sulhu tunda sun warware alkawari wai sai kuma dan ararrashi manzon Allah a ƙara sabon sabon sulhu ya maka yayi hakuri wannan abin da ya faru kuskure ne kaza kaza kaza kaza kaza saboda shi da'iman duk wanda ba musulmi ba ya rena hankalin musulmi na fata an gare to sai manzon Allah bai ma kula shi ba ya ce wa madarasu sallama wal muslimuna ma'ahu fi dariqihim ila makkah manzon Allah ya tagbata tafiya da musulmi tare da shi zuwa makkah wa qadila qiyar sallama fi tariqi ammahu al-abbas manzo Allah ya gamu da babban sa Abbas akan hanya musliman dama shi ai musulmi ne an karanta an sani ko wa ma'ahu ahlahu ya gamu da shi tare da iyalansa wa iyalahu kama laqiyahu ibn ammuhu abu sufyan bin al-haris bin abd al-muttalib kamar yadda kuma hallau bayan ya gamu da Abbas ne yi wa ya je wani uzurinsa makka ko wani bulagurinsa suka je gamu ga manzon Allah ya fito daga madina zuwa makka za ka shi ma sai juya ya bi tawagar manzan Allah don a tafi makkan da shi kuma kan hanya kafin a je makka sai manzan Allah kai mu da abu sufiyan ba mun san wai abu sufiyan ba shi ne shugaban ƙurisha a wancan lokaci kuma yana kan addinin da ba na musulunci ba shi kuma abu sufiyan ɗin nan sun haɗa kaka da manzan ta gurin abdul muɗallib haka shi ma zuriyar manzan Allah ne wa ibni ammatahu abdullahi ibn abi umayya kuma ya gamu da dan gwaggwansa shine Abdullah bin Abi Umayya laqiyahu bil abwa ya gamu da shi a rubuta kace masa al abwa wa qad kana min ashad mushrikina idza al-rasulullah su wa'annan mutum biyu da Abu Sufyan da Abdullah bin Umayya bin Abi Umayya suna daga cikin wanda suka takurawa suka tsananta suke gaba mai tsanani tsakanin su da manzon Allah tare da cewa ɗan uwansa ne suna da alaka ta jini amma tun da ya kawo addinin da ransu bai karba ba ya saba wa al'adunsu da aqidarsu da addininsu kan suka dauki tsana da gaba suka daura manzon Allah da kuma musulmi yace fara da alhuma da ya gamu da su sun tabbatar yanzu za a kawo garin maka hari ne kuma sun ga karfin da manzon Allah ke rihi na sojoji da rindina mutum wajen dubu goma sun san cewa lalle ba za a iya karo da su a da daɗi ba sun riga sun sare kai suka ne wanzu Allah ya musu afuwa a wani lokacin ya karɓi uzurin su mana a bar su shi ma wanzu Allah sai kawar da kai rabu da su da fata an gane don aladabtar da su a nuna musu yadda ake rayuwa mai kyau kyan sai duk karɓan uzurin su sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu ummul mu'minin ummu salma radiyallahu ta'ala anha sai matar manzon Allah ummu salma Allah karamta take cewa la yakun ibni ko la yakun ibni ammaka wa ibnu ammataka ashqan nas bi yace haba manzon Allah yanzu a ce dan babbanka da dan gwaggwanka kuma a ce su ne zaka tukula su kamar me kana rarrashin manzon Allah ya karbi uzurin su ya kula su ya musu afuwa tana nema musu alfarma a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala alim radiyallahu ta'ala anhu sayyidina ali shi kuma sai ya ce li abi sufyan sai ya ga abu sufyan da ya ga abin da ya faru sun taho gaban manzon Allah akan ya kula su manzon Allah ma ya kawar da kai ya tafi ya bar su matar ta ba shi hakuri ta roki alfarma cewa ka karka ki kula ƴan uwanka mana ya manzon Allah a musu afuwa kaza tana nema musu da alfarma a gunsu ina fata an gane wanda kuma da hire sunnar mata na kirki idan wani bai ga tsakanin mai gidanki da ƴan uwansa to karki hura wuta ji kokarin a kashe saboda su ne daya za a iya yin wani juyi daga sun zo sun jefar da ki ina fata an gane karki ziga cewa to dama za a yi dama ka dubu a ki kokarin yayi hakuri ka yi haƙuri mana ai ɗan uwanka ne to ya za a yi ai a bashi da hanyoyin da abin nan maganganu masu daɗi da nuna cewa ya yi haƙuri ya yafe musu wannan shi ne abin da ya kamata ita wannan mata an musulma tana da abubuwa na nagarta da yawa wanda ba zai ƙirgu ba ba mun karanta ba a sulhu da biya ma hukumanta da mazala ya ce wa sahabbai bayan an yi sulhu to shi kenan kowa ya yanka hadayarsa kuma ya yi aski ya cire ihraminsa a kuma madina sai kowa bai ba mazala ya shiga da ita suka zo wajen gurin taicika ina jin tsoron mutane fa kar bala'i saukar musu na ba su umarni ba su yi ba ta ce tuni na ga shawara ta kar ka ce kowa komai ka fita ka kira wanzami ya ma aski a gaban kowa kuma kai ma ka yanka dabbarka da hannunka shiken kuma sai aka yi haka yana fitowa ya sa kamar aski kowa na ga an yi mazala aski kenan kuma kai kuwa fara kokarin shi ma amar aski haka ta ba shawara kuma ya dauka kuma an tsira ummu sulama kenan dama an ce babbar mata ce mai shekaru ce kuma tana da kwarewa a rayuwa ina ba ta an gane sannan kuma ta iya girki ta kware a waku ka san daga cikin kiwar wata agun mijinta bayan tana da komai ma kuma ta iya girki yau ai girki ba karamar rayuwa ba ce ko girki duniya ne ko na gode ta iya girki eh eh an yi duro ko ka ji ko ka kashe kuɗi musamman a yanzu da ake cefane mai tsada an yi cefane kuma ki kawo tuwon malam kaga ai ba zai yi ba ai wallahi dole mutum ki duka sai sai sake ki akan girki ko ba zai faɗa miki dalili ba musamman mafulatani ne ka san fulani ba sa faɗan abu da yawa kai su rike a cikinsu kawai kawai dai muka hukunci shi ba zai ma kulala ba ba kamar sauran da mata mana kaga kaga kawai dai kawai haka ba da iyaye so girki abu ne mai daraja abun yamaci aka ce ta iya girki wata rana manzo Allah ko yayi baki ne ko kuma ya akai ne dai ta shirye wani abinci na alfarma kuma ranar ba a gidanta yake ba yana gidan na Aisha tace to wannan abincin ko kuma ta san manzo Allah na san irin wannan abincin tace wannan akai manzo Allah ko da shi da bakin sa ko a ba mutane su ci sai ta aika masa ana kawa kuma gidan ba gidan da a gidan yana gidan na Aisha ita kuma saboda zafin kishi ta dauki kwanan da abincin manzo Allah dauka yace garat ummukum fakulu yace uwarku ta yi kishi eh kishin uwarku ya motsa ya dauki abincin da hannunsa masu albarka ya daura a kwanan da ya kare yace to aje a ci abinci an gama ci an yi kuma ta kuma ta gama hucewa ko yace to shikenan da'amun bi da'amin ko ba ka bane ke ma ki dafa abinci irin nata kuma a kawo sabon kwano irin nata ke kuma baki tsohon kwano ce kariya a rama mata kayanta sallallahu alaihi wasallam kaga yana kaunarwa da na Aisha amma ta yi laifi ba ba ba mara mata baya ba saka mata hukunci kin falta mata kwanukan ta eh to sai ki kawo sabo naki da kan tebur din ki ma a dauko kuma ki dafa abinci ki ma ki zuba sai aika ummu sama ta rike kala na fata an gare sai kaga don a koya maka rayuwa da mata sai ka kware a rayuwa kuma sai ka yi haƙuri ina fata an gane ummu salma kenan mata ce mai tarin albarka da yawa ta ce ya manzan Allah karfa ya zanto dan dan uwanka da dan kuma abin nan gwaggwanka tafi kowa rashin samun gu a gurin kai manzan Allah wa qala ali radiyallahu ta'ala anhu tadina ali shi ma sai ya rada wa abu sufyan tunda ya ga dai manzo Allah bai kula su ba to tunda shi ya san waye manzon Allah ya san abin da yake so ya san abin da baya so sai ba halike yace kana son Allah ya hakuri to ga abin da zaka faɗa masa yanzu ya sauko sallallahu alaihi wasallam ka san da dan gari akan ci gari eh yace menene ita sallama min kibal wajhi fa qul lahu ma qala ikwati yusuf al yusuf yace ka je ka sha gaban manzo Allah ka zo ta gaban sa ka tsaya a gaban sa sai ka faɗa mana irin abin da ƴan uwan annabi yusuf suka ga annabi yusuf kaga ya tambaya ko tunda shi ba musulmi bane ai dai sai me suka ce masa a lokacin da yazo ya gama abin da annabi yusuf Allah ba mu labari sai ya ce wa ƴan uwansa ko yace me hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa aqihi idza antum jahilun kun tuno abin da kuka yusufa da dan uwansa lokacin kuna jahilai kaga nan ma musu kalma ta afwa ta mutunci ta alamun za musu afwa kenan kaga ba su uzuri ai suna gani suka ga ah ai da ba su ma gane shi ba yanzu kamar nan yusuf sun dawo musu suka ce innaka la anta yusuf ala na yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yu'adhibu al-muhsinin sai suka ce laqad asaraka Allahu alaina wallahi Allah fifita ka akan mu ma'ana ka samu daraja kai kaza kai kaza ko ita la tasriba alaikumul yawma kar ku tada hankalinku kar ku yi fushi ba wani matsala ya gafirin lahu lakum ku ji Allah ya fi ni ma na yafe muku Allah zai yafe muku kalas kar ku tuno baya wancan ya wuce lokacin muna cikin dimuwa ne a to ka mun mugunta ina cikin ina cikin talauci yanzu na yi kuɗi na rana kai wanda kuma mugunta zan maka ni lokacin kuɗi kawai sai kai baka mutum kyauta zai a lokacin ma da fi godewa fa sai ka ga har wani sunkuyawa zai yana tuno shi abin da ya ma na shari kai kuma yanzu ka manta ka ƙara alheri ka gaba ɗaya rikicewa to kuma shine ka ci gaba yi to ka gani to amma an maka abu lokacin kana abun nan yanzu Allah ya daga ka kuma to zaka rama ai ka ci baya ai to aka yi ribaswa ka da talaucin naka haka ya bala'i ya cika ko yasa ka na tafi mutane musamman yan uwanka dama ba wani family a duniya da suke hada tsaf tsaf ba matsala ba taba yi ba shi yasa Allah ba kisa annabi Yusuf dan mu koya mu gane zamantakewar yan uwantaka Allah samu dace yace ka je gaban manzon Allah ka tsaya sai ka faɗa masa irin abin da ƴan ƙwan Yusufa suka gaya masa me suka ce yace tallahi laqad ataraka Allahu alaina wa in kunna lakadina wallahi na rantsi mun rantsi da Allah ko na rantsi da Allah haƙiƙa Allah ya fifita ka akan Allah ya baka daraja Allah ya ma karama Allah ya ma kaza da kaza da kaza wa in kunna lakadin abinda muka muka din dazu ko ji ko da wallahi kuskure muka ko ba hake nan ba ka san da dan yayi bala'i yayi bala'i kace maka wallahi shari'a shaytan to ya faɗa maka haka din in dai abun ba haddin Allah bane amar afwa to sai ka dage da istighfari ka dage da addu'o'i ka wanka zuciyarka wannan din ba kyau bane karshen ka dai zaka ga zai halaka ka ne ce wallahi na sani wallahi kawai ni ma kuskure to sai a wuce lafiya kala amma a baka hakuri ai ta magi a ga mutace shi a bai hakura ba to ya kai asara kai asara har mutum ce dan Allah dan Allah ka yafe mu ka duba girman Allah ce kai malam a to ka shiga uku baka da daraja a lokaci amma kace shikenan karka damu na yafe ma kuma ya ga da gaske an yafe masa din to har a gurin Allah ma ka fi kima yace saboda me ka gane shi manzon Allah fa innahu la yarda an yakuna ahadun ahsana minhu qawlan manzon Allah baya yarda baya so a ce ga wani da yafi shi kyakkyawar magana kun gane tunda kun faɗa masa irin abin da aka gaya wa annabi Yusuf kuma shi ya san me annabi Yusuf ga ƴan uwansa to haka shi shi ma zai irin wannan dan ba zai yarda a ce shi yayi kuma ƙasa da Yusuf ba sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace fa fa'ala zalika suka gaya masa haka ko eh fa fa'ala zalika Abu Sufyan ana faɗa masa kuwa sai ya ci gaban manzon Allah ya sha gaban sa yace to ya manzon Allah ya faɗa masa wannan magana fa qala lahu sallama sai manzon Allah ya bashi amsa ce qala la tasriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum shikenan ko karka tada hankalinka karka karka ba shiga cikin kunci da wani matsaloli an ga an yafi duk abin da ya fara ba ya riga ya wuce eh wa huwa rahamur rahimin domin shi Allah shine mafi tausayin ma mafi rahmar masu rahama yace fa an sha Abu Sufyan abiyatan minha to da Abu Sufyan yaji an fada an masa kalamu cewa an yafe mar matsalolinsa to fa yanzu ya san zai samu shiga gun manzon Allah ina fata an gane to da kwararre ne gogagge ne ya tashi a mulki ya san rayuwa ɗan kasuwa ne ya yi tafiye tafiye ƙasashen duniya ko kaga ya ƙware yana da diplomasiya sai kuma ya ƙara tsaro waɗansu baitoci da yake nuna darajar manzan Allah da ƙimarsa da matsayinsa don dai ƙara mai goge kuskurensa a gun manzan Allah na fata an gane sai ya faɗi ya ce la'amuruka inni hina ahmilu rayatan haka ne ko litagaliba khairullah ta kaili muhammadin lakal majahil jami'i ne hayrana a'zamu laylat ne layluhu fahaza awani hina uhudi fahatani hadani hadin ghayra nafsi wadallani ala allahi man tarattu kullu mudarradin sai fadi baitoci yace lokacin ada da nake dauke da tuta da kwamandin na yaki na jagoro mana rundunar masu bautar lata sune quraysha kenan ya ce na ɗauko wannan jagorancin yaƙi ne ƙarƙashin masu bautar lata don a ce mu ne muka ci nasara a kan masu kuma mabiya manzan Allah Muhammadu ya ce a dakin na fata gane yake faɗan halinsa da ya ada da kuma yanzu abin da ya faru da shi na nuna area yanzu kanin ya yi da dama kenan ko ya ce na yi fito da wannan rinduna ne kallon mudallajin ne kallon mudallajin hairana azlama lailuhu yace kamar wani dindinar mu ta sojoji masu billata mun taho da yawan kamar kace wani duhu ne ko kuma kace kumfan teku a cikin duhu mana da yawa da ciri da ƙarfi da wane ne dan mu zo mu yaki da ku mu ci sara akan ku yace fa fa haza awani hina uhud ya fatali amma a yanzu gashi nazo na zubar da makamai ina neman shirya ina so a shiryar da ni mana duk abin da ne a baya na tuba na bari a yafe ni ko eh yace ni hadani hadin wani ne daga cikin masu koyarwa ta hanyar shirya ya shiryar da ni gaira nafsi ba raina bane ya gaya min in zo ne nemi afuwa a gunka a'a wani ne daga cikin mabiyanka kai ya nuna min abin da zan yi don in samu shiga a gurinka kun gane ka ga fito da matsayin wa sai da na aliyu da ba shi wannan shawara eh ya ce in zo nemi afuwa a gunka ya ce alallahi in nemi ya ce wadallani kuma ya shirya da ni alallahi hanyar allah man tsaratu kulle mutsarradin ina fatan kuma kar wanda na zo neman alfarmar wanda da na kore shi a garinmu ne kuma shi ma kare bai kore ni ma'ana manzan Allah kenan ko ba sun kore shi a maka ba sun yi azaya sun yi bala'i to kar kuma shi ma ya rama abin da aka masa sai manzan Allah ya dariya aka ce ya bi jikashin sama ya ce ai kai ka koranta ni kuma zan kore ka bai ai wannan da ya wuce shikenan shikenan eh فضرب صلى الله عليه صدره وقال أنت طاردتني كل مطرد كي ne ka koran iya kora a garin ku amma ni tunda ka zo baran kore ka ma'ana an yafe masa kenan kaga shikenan ko to kaga dole in kai mutum kuskure ka ba shi hakuri kuma ka zo da kalai masu dadi shine da aka sa da an samu irin su a cikin al'umma za ga zaman lafiya yanzu wani ya san yana kuskure amma ya bada hakurin ba zai iya wai yana kamar ya kaskanta ko ba aka ce a Hausa ma durkusawa da ai ba gajiya bane to bare kuma da ba wada bane dama dogo ne fa kai ne wadan ma ai idan ba ta gani eh sun mahasana islamu hulida ta'ala anhu daga nan kuma shi abu safiyan a nan ya musulunta kafin a shiga makka ma aka fara yakin shi ya musulunta kuma daga nan sai ya gyara musuluncinsa ina fata an gane su musulunci mai kyau ya ce hatta ware da annahu mara fara sahu ilar su salama mundu aslama ya ce sai aka mara wato cewa tun da ya musulunta bai taɓa daga kai ya kalli manzan Allah saboda kunya ganin abin da ya mara a baya da rashin dacewa da rashin kyautatawa da manta ɗan uwantaka da yi aka yi ta bala'i aka ta masifu aka ta karkashe mutane to yanzu kuma ya zo shi an samu dama a kansa kuma an yafe masa haka zai dukun ya ko ka sa aka ce ka yi harka da mutumin da yake juya son kunya to ya fi daɗi domin shi ya san me kunya me abin kunya to akwai abin da ba zai iya yi ba amma da bai san kunya ba ai ba mutum ba ne bai ma san abin da kake ya ce bai taɓa kallon bai taɓa daga kai ya kalli manzan Allah ba haya'an minhu saboda kunyar manzan Allah ya ce wa kayan su salama ya hibbuhu manzan Allah yana ƙaunar abu safiya wa wara da annahu ƙala inda wa fatihi ya ce an rawaito da ya zo da suwa shi abu safiyan sai ke ce mutane la taba ku alayya kar ku mun kuka ran zan mutu mai wa ko ya su mane ko kuma an gashi ga wani yanayi kasan ga dangi sun kewaye mutum zai mutu an gala mutuwa mai za a yi sai kuka da hawaye ko wala Allah ko akwai mata ma suna ta daga kukan ma ana fitowa ana gaji ana jin muryar kukan sai ce la taba ko alayya wala kar kuma wani kuka ni ni kar kuma kuka dan tafi cikin rahamar ubangiji ni da idan zai jagun Allah ba wani abun bakin ciki bane na fata an gane ku tsaya ku ji in gaya muku yace wallahi yace ya rantsi da Allah ko nani fa inni lam atanaddab ay lam menene atalakhat bi kadiyatin mundu aslam yace wallahi tunda na musulunta ban taba yin wani abu na sabo da sani na ba ba Allah fa ya fada ya fada ba game da zuciya Allah kimsare ai fa alhamaha fujuraha wa taqwaha yanzu kowa ya san abin da yake yi kowa ko wanda bai san abin da yake ba kowa ya san halin da yake ciki in ka gyara ka sani in ka bata ma kace wallahi tunda na musulunta ban taba yin sako da gangan in kirkiri sako da ne ba ban taba yi ba kuma ina da yaqini abinda ne a zamanin jahiliya kafin musulunci shiga ta musulunci Allah ya yafe min gaba daya yanzu kuma a cikin musulunci ban taba yin wani sako da zan ce suna tsoron zuwa gun Allah kuma wannan shi ne kyakkyawan fata da mutum zai kansa ubangiji manzo Allah faɗa cewa duk wanda yake son gamuwa da Allah sai yayin da ya zo mutuwa ina ba ta an gane to Allah ma yana maraba da zuwan sabunna shi kun gane ya zo zai mutu ya tabbatar yanzu mutuwa ta tace shi a gaban sa sai da kawai shi yanzu zuwa lahira ya shirya wa zuwa lahira yana jin daɗin tafiyar lahira baya da damar barin duniya da zai baya da damar to Allah ma zai masa wannan marabar yadda yake son gamuwa da Allah haka Allah kuma zai so gamuwa da shi wanda kuma ke kin gamuwa da Allah yana ihu an kai wani asibiti an yi tafa mako aka ce jikin ya tsananta wannan a mari shi gida a barwa Allah ya ce da Allah karku bane da Allah na kashe ni zai wallahi ya ce da Allah karku bane da Allah wallahi da kashe ni yana kuka ya ce ya zama mutu aka ba fashi a cikin saboda ai ya san me yi dan adam ya san wallahi akan abin da ya rayu ya san abin da ya rayu suka ce daga cikin gadi mutum yana wani san duniya da zakewa baya san maganar mutuwa ko lahira to akwai alamun matsala tare da shi na fata an gane a an samu bayan Allah na gari masu da yawa wanda za su ga suna zo da suwa suna shirin mutuwar sun shirya mata ba sun shirya mata yanzu ko a shekarun ba ga mutum ai wanda zai halka fa zai sai aje gidansa zai so likafani ya so turare komai da ake wa gawa zai so ya aje yanzu wannan bai shirya mutuwa ba ta ma wani fa in aka ce an yi mutuwa ma shi ba su ba shi labarin ba zai zo ariyar ba sai ya zama kwana biyu an gama kai zama ku ta'aziya ma eh to ka gani ku wane ne eh oh azu alaza aminu Allahu akbar eh akwai shi da yawa akwai shi da yawa akwai suna nan to ga mutum bin ka ga Allah ke saka da cewa duniyar ma kai ba wadan ka bata baka wani dama dan mutum ya san me yake kuma da kyakkyawan fata a gun Allah cewa wannan abin da yake na fatan Allah ya karba masa dan an ce kana bautar Allah da addu'a bisa yaqini to kaji cewa kawai Allah ya karba ba ka shakko game da ubangiji sai Allah karba maka kuma insha Allah Allah ya samu dace yace ko yace ha huwar sallama to yanzu nan an ba mu ne a dunkule gamuwar manzala da abu sufiyan da kuma cewa ya musulunta ga shi ma har ya gama rayuwa har ya mutu ba shi kenan ba saman za a gina maka filla filla ya hakan ta faru ya ce ga nan manzan Allah ya siru fi hadal jeshul kabir ya taho a cikin dinan nan mai girma kasidan makka ya nufato zai shiga garin makka ta haƙiƙar lewa adillahi ta'ala lahu bil fatahi saboda ya tabbatar da alƙawarin da Allah ya mar na cin garin makka da musulunci yanzu mutum zai shiga garin makka ya zama garin musulmi babu shirka babu gunki za a kore su a garin makka shine fatahu makka kiya yace innaha la'aqibatul hamida lalle wannan wani sakamako ne da yake nuna kyakkyawar makoma wa nasrul mubin da kuma nasara ce bayyananniya bar tilka sinin bayan an yi shekaru a baya hafitul bil jihadi wanda aka ta jihadi a ci wasabr da kuma haƙuri ko walme walmuli'atun bil ibtila'at aka samu shekaru da aka yi su a baya da suke cike da bala'o'i jarabawa iri-iri an yi yakin badar an je uhudu an je ina ne an yi kaza ne an taho za a shiga maka sun ce ba za a shiga ba a koma ba duk sun yi wulakanci ba haka duka an gamu jarabawa da masifu iri-iri amma aka yi haƙuri aka jure eh wa shidda da tsanani iri daban-daban ko wazakatu bil ahkami wal hikam wanda wannan abin da ya faru na cike yana kunshe da al ahkam wal hikam hikimomi da kuma hukunce kunce wal wa'id wal ibar akwai wa'azi mai yawa a ciki kuma akwai abun lura mai yawa a ciki yace razaqatul aqida yanzu dai asalin aqida ta tabbata ko ta musulunci kin fil qulubi azukatan mu'mini wa amartul zawarihi bil ibada asalin aqida ta tabbata a zukatan masu imani sannan kuma gabban su sun raya ibada saboda alamun mutum mumini ne shine aga aqida tana zuciya ba wanda san ta sai Allah sai fata an gane da hukuncin zuciya Allah ne kadai ya sani to in ka fada da baki dole kowa ya sallama ya rabu da kai ko mutum rantsuwa kan ƙarya ya rantsa da Allah dole ka rabu da shi in so shi da Allah ina fata an gane to amma me zai nuna abin da ke zuciyar mutum da gaske shine aikinsa masu hankali za su na lura da kasu gane abin da ke zuciyar kanan da gaske ne domin aikin ka za a gane ina ka sa gaba to su haga mumine aljawari din su mana gaban su sun raya asalin ibada sallah ba kama hannun yaro azumi wane ne da'a kiyaye halal kin haram duk abin da Allah ya faɗa suna yi wanda yana kuma sun hangu to shine alamun imani ya tabbata a zuciyarka amma ka ce ka yi imani kuma samu duk ibada baka ciki a ga imanin kalama na wasan yara ke ya ce wa da kuma ɗa'a ga Allah fatara katin nufusi ko fad aka ne ko fazakatin nufus ya ta wanke zukatansu yin ibada shi ke tsarkake zuciyar mutum mana yawan zikirori yawan sallah me yasa Allah ya faɗa cewa inna salata tanha anil fashai wal munkar idan mutum ya tsaye da sallah da gaske ya santa da ilimi yake yin ta akan lokaci a cikin jam'i bisa ƙa'idodin sallah da manzon karantar to tana sa mutum kaga baya ma sha'awar alfasha wal munkar din ya tsane su ma ko to su ba zai ba amma ga mutum musulmi ne kuma ka same shi su ne walawa su ne kaza duk wani bala'i yana cikin fasadi to ga wannan alamun zuciyarsa akwai sauran tsarkakewa bata gama wankuwa bai da ya kamata ya ce aka batul qulub eh zuciya ta riga ta kai ta kaskanta ga ubangijinta saboda me asalin imani ya ce faqamat sabatul islam nan take zuwan manzon Allah garin Makka aka tsara a Makka kenan to an kafa daular musulunci wa da'awatuhu da da'awar musulunci fa iza ulaika alladhina kharaju min Makka muhadirina sai gashi yanzu wanda aka kore su a Makka suka fita a matsayin sun yi kaura sun yi hijira ko menene mukfina mustada'ifina suna buya yayin tafiya hijiran ma kuma mustada'ifina ba su da wani karfi ba su da fawa a bayan ƙasa an raina su ya'uduna al-yawma amma gashi a yau sun dawo garin makka ko ne eh fata haidal ne muntasirina sun dawo a cikin yanci da kuma taimako na ubangiji jiya sun fita a ɓoye ina ba ta gane sai mutum ya ɓoye cikin dare wani kuma ya kamo hanya ma a tare shi mun karanta a baya a kwace matarsa a kwace dukiyarsa ya zai tafi wani kuma hakan ba zai dole zai bi dare ne ya tilare ya gudu to amma yau za su shiga makka da rana da izza da fawa tsoronsu ma ake ji a gwanon nasara ta ubangiji kuma duk abin rayuwa in dai mutum ya yi haƙuri ya yi gaskiya ya jajirce to sai allah ba ya ci nasara akan abin kuma menene ya ce lakin zalika lam ya ba fi nufusi ko fi nufusihim akazan bi sa'arin sai dai ku ji duk wannan abin sun dawo a cikin izza da ɗaukaka ana tsoronsu ga taimakon Allah to bai saka wa zuciyarsu kuma ɗaukan fansa ba ba su ji aran cewa za su rama walakancin da aka musu ba kun gane kasan da yawa daga cikin mutane in ya samu dama to duk wanda ya saka shi a baya ko shekara ashirin ne sai ya rama to wannan baka cika mutum ba ko baka gode wa Allah bisa ni'imar da ya maka ba ni'imar da Allah ma da kai kaskantacce ne an walakantar da kai ba dauka ka zama komai ba yin sai Allah daga ka to ka nuna wa Allah godiya ta hanyar yiwo mutanen nan afuwa ka yafe musu kawai yana tsoron zaka masa kaza ka ta kai da Allah anta ayarin ta ce wannan ya wuce ai ai dariya ma kawai shi amma yanzu wani wallahi kin yana kunkuna da ka masa abu in ya samu dama sai ya rama a zana ba mutum bane babu afu a cikinsu ba wa zuciyar masu imani ba ce wani ya ce babu wani abu na ɗaukan fansa a cikin zukatarsu ba su ma saka wannan ba wala in ta talalin nafsi ko a ce za a wani jiji da kai da zuwa cewa za a rama abin da kai bal ta jallafi himul afu indal makadira ai abin ma da ya bayyana a halayen sahabbai saboda zagorancin manzon Allah shine al'afu yafe wa mutane suka toce su ajiya kuma al-qudra suna da damar ramawa amma suka yafe musu yanzu da manzo Allah shigo garin Makka an yi fatahu Makka yanzu wane ne shugaba a Makka manzon Allah ne shi zai ce ayi shi zai ce a bari duk abin da ya ce ayi sai an yi saboda kowa daga cikin Qurayshawa da bai musulunta ba ya riga ya tsorata ya zubar da makamansa ya buya a gida ya kulla ɗaki kofar gidansa amma manzo Allah da yazo aka tara su zamu karanta da ku a gaban Allah sai muna rayi aka tara su a wurin dutsen safa yace musu me kuke tsammanin zan muku duk wanda suka masa wannan abin da da sun yi abu da sun yi ina ne kaza kaza duk sun yi me kuke tsammanin zan muku suka ce mu mun sani kai dan dangi ne mai karamci dan uwa ne mai afuwa amma duk abin da aka wani hukunci wallahi mun cancanci a mana da mun yi laifin ita ku gaba ɗayan ku an yafe mu wai mace zai ga musulunci ba ku gane ba mace zai ga ita ku duk an yafe mu to daga su kuma su tuma ɗabi'u mai kyau ne ta wani wani irin mutum ka yafe mana kuma ya ce duk an yafe muku kowa da fiyarsa ya zama ba wani buganar bauta ko a ku tafi kawai suka tashi kuma suka ga eh ba wanda ya kula su sun tafi lafiya ba wanda ya bi su ka dawo suka ce kai na shahadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah wallahi kai manzon Allah ne ka samu dama akan mu kuma ka ce ka yafe mana kuma da gaskiya ya yafu kai kai annabin gaske ne wallahi ka suka musu wanda shike kuma ana ga fatahu makka yan kwanaki ka da ka tafi yakin abin nan wancan menene suna hunaini aka samu raƙuma kusan dubu ɗari sai dubu wani babban wanda da mashiriki ne bai wuce watansa ɗaya ko satansa ɗaya da musulunta sai ce ku bashi raƙumi ɗari ya ce ya manza Allah akwai ɗanawa ne da za mu taho da shi sai ya tsaya da yi ba sai ta ta aihu kamar ka saka da misali ta shi ma ka ɗauki ɗari ka kai masa sallallahu alaihi wasallam haka yi musu haga mai kyakkyawan halinsa da afuwar da ya musu gaba ɗaya suka yi musulunci na gaskiya suka gane wannan ba abokin gaba ba ne amma an maka mugunta ka samu dama kai ma karama to shi ma ya ƙara samu dama fa kamar abin da muke a Najeriya wai san da kai kake secondary school wai an maka seniority an ce an ma bulala kai ba ka zama senior da kuma ka zama wadansu bulala to ai ba su suka maka bulala ba ai ba su bane ai wancan ba ta ba to wannan me maka to shi ma ka koya masa eh eh kora ma a wani sha wahala kuma yanzu mun dan samu dama ku ce kaza kaza kaza kaga hauka ke Allah ubangije sawai yake sun taho ne suna da damar ramawa amma suka yi suka yi afwa wasafahu amma salafa kuma suka kawar da kai ga abin da ya wuce bayan sun yafe fa ba su rama ba ba a ma lafiya hankali ba za ka iya yin sa saboda kai dan adam akwai wani abu da Allah ya saka ma na fikira na cewa kaga cewa abu kaza bai dace ba zaka zaka duk inda ake ta'addanci to kuma na harkar kwaya mai yawa a gurin dan akwai abu ba za su iya bambance kwayar ba ba za su iya kaga duk imani na gaskiya to yana nuna mabiyansa kyakkyawan hali da dabi'u masu kyau in ga mutum baya yafiya to alamun imanin sa akwai matsala ne ka san wani ko magana baya yafiwa sai ya lama ta shekara kamar mutanen mu hagan ba da mana ake ba a sha wahala a samu amfani a yi komai da kaka to sai dauka kuma shari'ar bara da ta wuce an timar wa amar walakanci a shari'ar zaka sai dauka ka kara yanzu hagan zahiliya ce kai asara dan uwanka asara a ƙarshe kuma ku ba wa mabukunta kuɗi a bana tafe su kaga wannan ba musulunci bane Allah ya samu dace yace sai aslal muraja'a tambayoyin da ya kamata ka yi a yi don a gane kama gane abin da aka ciki ya ce lima za a salaha ɗibbin abibalta ila ƙorashin na ƙirhun bikurizin nabi ilahim ko sallallahu salama me yasa haɗibu ya aika wa ƙorishawa wasiƙa ya ba su labarin manzan allah zai taho ya kamusu yaƙi ai mun karanta a tasu saboda me an tambaye shi me yasa ya ce saboda a kare mar dukiyarsa da 'ya'yansa kawai shi baya da munafurci bane shi ya san cewa Allah da manzo Allah da sara akai baya ko shakka amma ya haka ne dan ya samu kariya a dukiyarsa da yayansa ko manzo Allah tabbatar da abin da ya faɗa gaskiya ne kuma aka ce bai laifi ba ina fata an gane yace sai tambaya ta biyu kamar da jeshul muslimina yau fatahi makka wai rindinar musulmi adadin su sun kai mutun nawa shine mutun 10,000 kalla yace abu na uku manzo Allah sama ya fita daga makka daga madina sa'iman yana azumi sun ma'afadara sannan kuma ya karya azuminsa ya ajiye daina yin azumi wa faɗara sahaba ba ma'ahu sabi ma suka ajiye azuminsu mal hikimatu shar'i al-mustafa min dalika menene hukuncin shari'a da zaka gano a cikin wannan abin da ya faru na ba ta kuna ganewa manzon Allah ya fita da farko yana azumi daga baya ajiye azumi sabi ma suka ajiye azumi to menene hikimar shari'a cikin haka shine saboda me dan a nema al'umma sauki dama Allah faɗa cewa shi addinin musulunci ga baki ɗayansa sauƙi ne duk inda ka ji wani abu na ibada mai wahala to ba karantarwar manzon Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam kaga dai ƙarshen abu a ce maka azumi ka ɗauko farkon rana kai kana aikin wani aiki kake na ceton rai ka je ka kwanta kana shirin huta da karfe azhar sai aka maka cewa ai ga abu kaza ya faru na aikin ka in ka fita kai aikin kuma kai zaka galabaita in ko baka yi ba wanda ka tafi ta zai mutu ba na yi ba to kai an yadda ka ajiye azumin ka dan ka teci wancan ran musulunci yana da wannan ka ajiye haka misali yanzu yan fire service Allah ya kiyaye da rana da azumi sai aka samu gobara sai sai ajiye azumi su kai koki ayi tafatin din gobara a sha ayi tafama dan su ceci ran al'umma wannan da daina a musulunci da duk wani mai aiki ire iren nasu to haka kuma kai kanka ba kana wannan aikin bane kana halin bulaguro da farko lafiya kalau akwai lillimi akwai sanyi can kaman sha biyu rana ta kwalle wata ku taba ta a jeji ka wani ba za ka je gari ba sai wajen karfe hudun la'asar har ka galabe ta ba da za ka huta ma wasan ce ka nemi ruwa ka sha bayan sallah sai ka rama azuminka duk wannan kimar shari'a ce don a nema al'umma sauki baya ma daga cikin da'a ka ɗauki azumi za kana shan wahala kana bulaguro kuma ka ce sai ka cika azumi kun gane in ka je wahala ka ajiye kuma ko da tafiyar a jirgin sama za ka yi ta Allah kawai ya baka wannan damar ka ajiye ka samu dama in kuma ka cewa za ka iya yi kai ka kai azumin ka baka galabaita ba babu laifi kuma idan kai wannan shi ne za a tsaya nan ko to kaga musuluncin manzon Allah kenan kullun sauki ake kawo al'umma ba wahala da wahalarwa ba Allah samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi